أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناشر الهاك بالهاك والهادي إلى صراطك المستقيم على آلهك قدر إدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولار راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المقتول وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قطب الأقدابي فريد داري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وقاري وملاذي وأديبي إلى الله شبرا المسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بالله رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يومنا زما نقوم الشاجر muna magana mazajen da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya gamu da su a fitansa daga aina mazi zuwa jabal jabal zabif wazan ya tafi tilmisani maghrib ya tafi abiyab ya zaja ya tafi misra ya fita ya tafi makka sannan ya dawo a madinatu rasul to a madinatu rasul abinda za mu shiga shine za mu shiga ya gaba da abdullahi al-hindi shine kudubin makka wanda ya bashi sirori ya bashi kuma amanan ɗansa ya rike masa ya sanar da su wanda baya mulakaci da shi sai dai ta risala to yanzu za mu shiga zai je gaban sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallama wala ma qalanuskahu lokacin shauci jani ya gama zamansa na makka wa kamula hajju al-mabrur ya gama aikin hajjinsa wanda yake karɓaɓɓe wa sa'ihul mashkur sa'insa ya zama abun godiya irtahala lil madinatul munawwara sai ya tafi zuwa madina al-munawwara li ziyarati nabiyil mabrur zuwa ga ziyarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama falamma balaga lil majalisar rasuli sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya je ziyarar sayyidina rasulullahi da ya je madina wa sharrafa wa karrama madina ta ɗaukaka ta girmama ta waje da ziyarar kabar sharifi abinda ya fara yi sai fara ziyarar kabarin sayyidina maulana rasulullahi wa ma auda allahu fi min asr manifi da sirrin da Allah ya ba manzo Allah sirri madaukakiya domin shi tafiya makka ba tafiyan makkan ba ne a'a tafiya wajen annabi muhammadu wato duk malaman duniya kaf da baki daya wanda ya san abin da yake yi to sai ya je wajen annabi muhammadu manzo Allah ya samar hannu sirran wa jaharan in baka ma san abin da kake ciki ba to ya zamo dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi bakuncinka domin dukkan malaman ba wanda bai tafi wajen Annabi Muhammad ba babu shi sannan kamar Imam Bukhari ya rubuta tarihul kabiri a gaban manzo Allah ne a gaban raudan manzo Allah iya rubuta tarihul kabir sifili shida ne ya rubuta a gaban manzo Allah kuma kaman duk wani sai ya je nan gurin an bashi izini sai ya je ya nemi shaida ya hada da annabi Muhammad komi na shi yake yiwa hasken sai tafi a darajar su daukaka abun da ake nema ya samu Shehu Tijani ya zo kabarin manzo Allah ya zo ya karbi sirrin da zai karba fada kala bi haibacin wa ƙarin ya shiga da kwarjini da natsuwa wai izanin wa ikibarin da girmamawa da kambamawa fau iya lil maqami ma yunasibu qadarul azim an ba shi makamin da ya dace da matsayinsa kyauta ne in ka je Allah zai raba ya baka hadaran sai na rasulullahi min al'adabi ya shiga da ladabi wal ijlali da girmamawa wa tazalluli da kaskantar da kai wa qudu'il amin da kaskantar da kai na gamewa falamma qada ziyaratuhu lokacin da shautani ya gama ziyarar sayyidina rasulullahi wa kamala Allah ragabatahu duk abin da yake nema aka bashi wa amniyatuhu da gurinsa istafata ila mulaqatil qutbush shahir sai kuma ya juya yana neman waye kudubin garin wal alimul kabir malamin da yake da girma shine abi abdullahi sayyidi muhammad bin abdul karim shahir bin sammani shine abdul karim sammani radiyallahu anhu falamma laqahu lokacin da ya gama da shi ahbarahu bi hadihi sai faɗa masa abin da yake kai wa ma yaqulu laifi aqibatu ma'alihi me yake so ƙarshen lamarin sa ya kasance shehu ne faɗa masa fasalaba minhu sheikh al-mazkur sai shehin ya nema an yi kima inda hu ya tsaya ya nemi shauci ya ya tsaya a wajensa wai da kulwal halwata ya shigar da shi halwa salasata ayyamin kwana uku saboda ya amfana da shi wai ziga hu sibgatu tama ya rinar da shi rini cikakke fata alallahu sai bi adan ikama sai shauci ya ba shi uzuri da cewa ba zai iya zama ba li uzurin kama bihi saboda wani uzurin da yake tare da shi fa dana shehu al-madhkur shi shehu abdul karim samani sai izini wa shehu tijani ba ba da talabi sayyidina lahu fi jamil asma'i ya nemi ya bashi waɗansu asma'u wal musanniyatu da sunaye wa ahbarahu radiyallahu anhu sai ya ba wa shehu tijani labari bi annahu huwa qutbul jami'i shine zai zama kudubul jani wa qalla sayyidina wato abin haka yake kamar tambayar da zan kai wato kaga sun ce babu wanda ya isa ya san da'iratul ihada ya fitar da fatiha yadda take ya fitar da sirrin da ke cikinta ya warware asma'un ya fitar da shi a zubin da yake fitarwa har ya kai adadin da ake nufi na da'iratul ihada ba za ka yaka ba sai da yin Allah ya rubuta da ka zama kudin ba ka isa ka yi ba ne in ka ga kai to Allah ya rubuta za ka zama kudi biyu mataki ne mataki ne eh to kudirin ba shi ne ba nan idrakin ba za a riski abin da ake nema ba sai an kai kudubul jami'i ma'ana urbanitul uzma saboda a gari akwai kudubi akwai kudubi kuduri akwai kudubi baladi sannan kuma akwai ɗaya a duniya wanda shine jami'u shine qurbanitul uzma jami'u wanda komi nashi yana karɓa ne daga hazaratun nubuwa wanda shi ke rarraba wa sauran suna ana kiran su kudubai amma akwai kuma mahallan da ba su isa ba amma duk da haka sunan su kudubai nuwabu ne to wa habara radila bi annahu huwa qudubul jami wa qala sayyidina itlab ma shita to ka nemi duk abin da kake so fa talaba minhu sayyidina umuran shau jani sai ya nemi waɗansu al'amari fasa'adu ala zalika ya taimake shi akan haka daga nan sun maraja ali misr al-qahira sai ya dawo misr al-qahira ma rakabil hujjaji tare da mashig alhazai wanda suka shiga jirgi bis salamati wal afiyati da aminci da aminci fa wasala ilaiha mahfufan bil karamati ya dawo an kewaye shi da karamci wani inayatar rabbaniya da kyauta na ubangiji ya dawo wajen shehinsa kenan ta zahaba li ziyarati shekh shehi sai ya tafi don ziyarar shehinsa wa sallima alai min qudumihi ya gaida shi daga dawansa min hajji daga hajjin so ziyarati ai da ma ya masa addu'a zaka je lafiya ka dawo lafiya to ya je lafiya ya dawo lafiya fasallama alaihi shine mahmud al-kurdi sai sallama a gare wajen shehin wa rahiba bihi yayi maraba da shi wa jalasahu bayna yadayhi ya zauna da shehu tijani gaban sa wa amara bi taraddud fi kulli yamin ilayhi sai ce to ina son ka dinga zuwa wajena ka dinga zuwa ka je kana dawowa kana zuwa wajena fa kana radiyallahu anhu shehu tijani ya kasance ya laƙal umurul mushkilata ala sayyidina yin ya zo wajen shehu mahmud al-kurdi sai ya samu mas'ala mai mushkila wa ya tsale min halhala iskali amin ulumi sayyidina shi kuma aka kawo mas'ala mai mushkila shi kuma sai mahmud al-kurdi ya ce wa shehu tijani warware ya warware mushkila sai ya warware falam yazal kadhalika bai gushe ba a wannan halin hatta zahar ulumu sayyidina al-gazira har ilimin shayin algazira mai kauri yau ya bayyana wa hada garbi ulama misra sai malaman misra suka sa ido a kan shi lifadati min al-ulumin al-aziza saboda suna fa'idantuwa da wannan irin ilimi mai girma suma inda intiqali lil magharibi wannan zaman da yake nan a wajen ma'ana ya karantar da malaman misra a gaban shehu mahmud al-kurdi mutumin iraki suna inda intikali lil magharibi lokacin da ya so ya tashi da magharib magharib azana lahu shehahu shehin sa sai masa izini shehu mahmudu al-mazkur shine mahmudu al-kurdi ya masa izini fi tariqati al-hallutiyati ya karba tariqar sa ta hallutiya wa tarbiyatu biha yi tarbiya a ciki famtana sai shehu jani bai karba ba fa qala shehu sai shehu yace lakinan nasa wadda mana alayya ka lakana wa mutane ni na lamunce musu faƙala lahu na'am sai ce na yadda baka taba da wani ijazata sai ya rubuta ijaza ya ba wa shehu tijjani wa sanadin tariq ya rubuta sanadin tariqa wala naskuru sanadahu li tabarruku bi ala taqiqi to zan faɗa maka sanadin tariqar sai da take ala taqiqi to kaga yanda yake na farko yace fa aqulu ina faɗa ko biyar i'anatu ina neman taimako ga Allah wal madad ina neman madadi ga Allah wat tawfiq ina neman gamdakatar kama qala radiyallahu anhu kamar yadda shaujani ya faɗa min da kansa laqina rabbul izzati jibril ubangiji ne ya laqana wa jibril alayhi salatu wassalam wa laqana annabi shi kuma ya laqana wa manzon Allah wa laqana aliyu shi kuma manzo Allah ya lakana wa sayyidina Ali karramallahu wajahu kaga wannan to shine matakin farko duk wani ɗarikun duniya kaf gaba ki daya sun samu talkini ne ta wannan hanya eh ta wannan hanya duk wani ƙadiriya shaziriya halutiya wa duka sanan ɗarikar tijaniya ba ta nan ba ne abin da yake neman shi aika amma dai mu je ina son dai wannan shine farkon ijazan da Sheikh Tijani ya rubuta yawa wa huwa laqana ibnu Hassan shi kuma ya lakana wa ɗansa Hassan Hassan al-Sifi wa Hassan al-Basri da Hassan al-Basri wa Jamil bin Ziyad da Jamil bin Ziyad wannan sai na Aliyu shi ya lakana musu wannan dariƙa wa Hassan al-Basri shi kuma Hassan al-Basri ya lakana wa Habibul Ajmi Habibul Ajami kuma ya lakana wa Daudat Tsa'i. Daudat Tsa'i ya karɓi ya lakana wa Ma'ruful Karhi. Wa huwa shi kuma Ma'ruful Karhi ya lakana wa Sirr Sakadi Al-Maglis. Wa huwa lakana wa Junaidu. Shi kuma ya lakana wa Junaidu. Bin Muhammad bin Sayyid Al-Taifa Al-Baghdadi. Wa huwa lakana wa Muhammad Al-Bakri. Shi kuma ya lakana wa Muhammad Al-Bakri. Wa huwa lakana wa Jihuddin Al-Qadi. shi kuma ya lakana wa Jiwuddin al-Qadi wa lakana wa Umar al-Bakri shi kuma ya lakana Umar al-Bakri wa lakana Abu Najibi Sahrawardi shi kuma ya lakana wa Qutbuddin al-Abhari wa lakana wa Rukunuddin Muhammad al-Najashi wa lakana wa Shihabuddin ibn Muhammad al-Shirazi wa lakana wa Jamaluddin al-Tibrizi wa lakana wa Ibrahim al-Zahid al-Kailani ولقنا ومحمد الحلواتي وهو لقنا عمر الحلواتي وهو لقنا محمد أبرم الحلواتي وهو لقن الحاج عز الدين وهو لقن صدر الدين الجياني وهو لقن سيد يحيى الباكوني وهو لقن محمد بن بهاء الدين الشرواني وهو لقن الجلبي سلطان المقدس الشري- الشهير بالجمال الحلواتي وهو لقن حير الدين النقاد وهو لقن شيخ شعبان الكستموني وهو لقنا محي الدين كستموني وهو لقنا سيدي عمر الفؤادي وهو لقنا وأرشد الشيخ إسماعيل الجرمي المدفون بالمغرب من مركز سيدي بلال الح... بلال الحبشي رضي الله عنه بديار الشام وهو لقنا وأرشد الشيخ علي الأفنادي قرأ قرأ باشا وتخلف عن والده شيخ مصطفى أي هو الذي أجازه بإرشاده هو لكنا وأرشد الشيخ المصطفى الأفنادي الأدنوي هو لكنا وأرشد الشيخ عبد اللطيف الخلواتي الحلبي هو لكنا وأرشد قطب الوجود السيد المصطفى بن كمال الدين الصديقي وهو لكنا وأرشد الشيخ الحنفي وهو لكنا الشيخ محمود الكردي كاغني هذا يا يا كاغن دي أبن يزو تو وهو لقنا وقلوب الزمان فريد أسره وأوانه شيخنا شو تجاني وقدوتنا إلى الله مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني كاغني وهو لقنا كاغاي بيتي مسا سيتي فقال له لكن الناس والضمان علي kai ka lakana musu ni na ɗauke musu dama dukkan ɗarigun da su zama cikin ɗarigun su ne lakinin nasa kallakana mutanen amma abdamanu alayya ni zan ɗauka eh wa lakana aba abdullahi sharif muhammad bin muhammad bin mushri as-sa'ihi dina min gidansa shautu jani lakana al-abd al-fakir ila al-maulahu al-gani al-hamidi ka gani shi kuma al-abd al-fakir ila maulahu al-gani al-hamidi shine ba sai da ali al-harazmi جامع هذا الكتاب المجيد أدرجنا الله في سلكهم الله كشقد من شكل سلكس وأمتنا على محبة ككشم أكرسس وأشرنا في زمرة كتاد ما شكل زرنس وأدخلنا مدخلهم كشقد من قند الشلا وأحلنا محلهم كزون الدم ودل السوقاء في مقعد السلك إلا ملك المقتدر وصلى الله على سيدنا محمد وآله an gane karatun bangare ɗaya ne to nan abin da zai baka da wani kaga ina yawan maganan saboda a gane ni ni na karba tsari kan tijaniya a wajen shofayin musadidu shofayin musadidu ya karba a wajen shoman tijani zangon bari bari Shoman Tijjani ya karba a wajen Shehu Ibrahim matakin ku. Shehu Ibrahim ya karba a wajen Ahmadu Sukairiju. Shehu Ahmadu Sukairiju ya karba a wajen Ahmadu Abdullahi. Ahmadu Abdullahi ya karba a wajen Aliyu Tamasini. Aliyu Tamasini ya karba a wajen Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya karba a wajen Manzo Allah. Manzo Allah ya karba a wajen Jibrilu. Jibrilu ya karba a wajen Rabbul Izzati. Yayi nisa? nan kun fa to wannan karban duk wata tsarika ta duniya gaba ɗaya za ta koma ne wajen sai na abu to duk kuma ɗarikun gaba ki ɗaya su tattara ne su koma hannun shehu tijjani to wannan shine matsalabin da yake nema saboda a shi sai sai ya karba a bari a sashi a yace a bari a bar shi saboda makasidin riska wannan saboda akwai kujera ɗaya da tare shi ne hatimar wulayaci amma duk sauran wulayen kaf gaba ke ɗaya sun shiga ne ta ƙarƙashin duk wa'innan waliyan duniya kenan ba ina nufin iyakansu ba kenan amma kowa ya fito daga cikin wa'innan daga wa'innan ne daga wa'innan wa'innan ne wanda aka kirgo su kana tafiya kana tafiya kai ba sai ka zamo shehin ka sake bullo da wata ɗariƙa wannan ya sake bullo da wata ɗariƙa amma shehu tijjani shi ne shehin shi kaɗai man arafani arafani wa hadikin an fahimta abin to shi ne sai ce to ulai ka aba'i fa jini bi muslim wayannan su ne iyayenmu ko za ka kawo mana irinsu idza jama'atana ya jarirul mahafilu ko ya jarirul mujami'u wannan su ne iyayenmu za ka iya kawo waɗansu iyayen irin wayannan ijazi ne ba za ka iya ba to ga babanmu wayannan su ne iyayen nan sai ya ce falan ma wadda ahu lokacin da ya ban kwana da shau tijani wa a kabala ila nahiyatis tunis sai ya fuskanci komawa tunis fa wasala ilaiha yi isa tunis bi salamati da aminci wal afiyata da lafiya kaga ya tunis din ai akwai shehin da shi ma ya masa addu'an shiga jirgi zuwa misal lafiya ya dawo lafiya to fanta qalamin ha ila tilmisan daga nan sai ya tashi daga tunis sai koma tilmisani magrib wa kama biha ya zauna a nan mujtahidan fil ibadati yana kokari wajen ibada wadda lalace alaihi da nuna wa mutane yadda su su masafara ila madinatu pass sai tashi sai koma garin pass bi kasu ziyarta maulana idris dan ya ziyarci maulana idris sanatan ida wa tisina wa mi'atun wa alf yana da shekara arba'in da ɗaya yana shekara arba'in da ɗaya. Wa biya zirin ilatul mubarakati a wannan tafiya mai albarka laƙaitu rabiyallahu bi madinati wajada shi laƙaitu wa kenan sai dai alil harajin sai suka gamu da shehu tijjani a yana da shekara arba'in da ɗaya suka fara zama eh sai suka gamu a wani gari waje da ƙatilan litas ƙatilan limana raji'an yana komawa garin fas faƙafaltu ma'ahu sai muka koma tare da shi faraja'atu ma'ahu eh kafala bi ma'ana raja'a eh wata arrafali shaujani sani wa kuntu ra'aytu qabla hadha alwaqti bi amaini ru'yan ni kuma na yi wani rubuya kafin shekara biyu kaga yana shekara ashirin da talatin da tara kenan bi amaini ru'yan ta dullu ala subati zan zamo ina tare da shi wa akhazu anu kuma zan karɓa dariƙa a hannunsa na taɓa yin ru'yan haka shi sai dai alil harazi fa ba'ada yawmaini aw salasa bayan kwana biyu daga mu ko kwana uku ta'arrafa li wa zakara li ru'yan ta shi wajen ce har yanzu baka gane ni bane ta'arrafa li har yanzu baka gane ni bane sai ya tuna masa ba kai ne kai ru'ya shekara biyu zaka zama almajiri na ba an fahimci abin ba kai ne kai ru'ya shekara biyu zaka zama almajiri na ba bi ainiha kuma ya faɗi abin yadda yake wa garkun tukar na shi to ni kuma na man shi ya tuna mar ya ce wa garkun tukar na shi to wa kalani sai ce a ma ta khafu min Allah ba ka jin tsoron Allah ne tat'abani tat'abani min makani ilaika zaka wahalar da ni kujerana a jikinka fala hajjin li illa mulaqatika ba ni da wani bukatuwa sai dai mu haɗu da kai fa ahmadullah ala zalika sai godewa Allah akan haka fa hamidullah wa shakartu sai na godewa Allah na gode masa wa alimtu sai na gane annallaha tafaddala alayya ubangiji ya fifita ni wa annahu huwal kafiru domin shine mai lura li da ni wal mutawalli umuri kuma ubangiji shi yake lura da lamari na bi tasrihin minhu da bayyana abin da shehu janin yayi sai na gane ga abin da Allah yake nufi da ni kuma dan kasuwa ne shine abin da nake gaya muku ba malami bane dan kasuwa ne aka gamu kuma aka mai da shi malami kuma ya zamo baharu azzahiru ya gigi ta duniya kuma da ilimin eh kaga wannan ba bangaren karama ba yake ce ta yaya za ta ai ba ba wani mutumin da ba ba abin da ake nufi ba ke ba abin da ake nufi ba kenan za a yi tasarrufi da kai ne a baka abin da ake nufi kayin kuma ba wanda ya isa ture saboda yardan Allah ne aljani ba yana sa mutum ya yi karatu ba ya yi ta ja muku ƙur'ani da hadisi in ya dawo daidai kuma mu kai maganan baya na ko kowa ya yi maka turanci na fitan hayyaci yana dawowa kuma ko kwam bai sani ba amma in ya shiga wancan bangaren zai yi kenan idan a jinnu zai iya bayarwa wanda almajir yaron yaron mutum ne to yaya mutum a bangaren karama ba zai yi ba ai ba yar haisu chinese ma sai maza to haka abin yake to wannan tasarrufu ne fa bare ni shauja ne bani labari bi ma ya ulu ilai amruhu min alfata wa talkini to kaji ga yanayin yanayi na ga yadda nake ga yadda nake kuma ga yadda lamari na zai kasance falamma wasanna ila fasi da muka shiga garin fas a kama bi muddatan mun tsaya a fas tsawon lokaci bi kasdi ziyarci maulana idris muna nufin ziyarar maulaya idris falakana ne tsarikatul hallutiya ce sai lakana mun tsarikan hallutiya a lokacin ba bai ga manzo Allah ba eh wa asraran ya bani sirori wa uluman ya sanar da ni ulumu wa raja ila tilmisan sai ya koma tilmisan wa habarin ya bani labari bi annahu yantaqilu min tilmisan ila makanin akhar yace za mu fita daga tilmisan za mu koma wani gari li anna haluhu domin halinsa lan yastaqim biha bai yi mata daidai da zama a gurin ba wa zaƙar nafsahu sai ya zamo ya takura fa da'atu sai na masa ban kwana wa qala ita ilzamil ahada wal muhabbata ka zauna ka rike abin da kake kai karka canza ka rike soyayya hatta ya ci al fatahu insha Allah za ka ga abin da zai faru fatahi zai zo insha Allah falama wasala ila tilmisan lokacin da shautu jani ya je tilmisani magarib da ya shiga tilmisani magari a kama biha muddatan sai tsaya kwanaki warta hala sai ya tashi ila nahiyatis sahara ya tafi sahara sanatan sitta wa tis'ina wa mi'atun wa alfun shekaran ganin annabi kenan eh shekara arba'in da shida wani zala bi karetu kudubul kabiri sai ya zauna a garin nan na kudubul kabiri sai dai abi samgunin sunan shi kenan su masafara minha sai dan yi tafiya ila biladi tawat bi kasidi ziyara ya je ziyara ne duk yana hada arwahu ne yana hada arwahu ne fara ke babu auliya indiha sai game da sauran waliye a nan gurin wa akaza anhum ba'd al-umur al-khassa ya karbi waɗansu abubuwa a wajen su ke bantattu wastafadu minhu uluman su ma suka fa'idantu da shi wajen ilimai wa asararan da sirrorin cikin ɗari a cikin ɗari. Su maraja ila ƙarfi a jisan gun sai sake dawa abu samgin ya cika. Wa kama biha ya tsaya a cikin ta wasu tautsana ya zauna wa fi ha wa alfatahu a nan ne ja a hulfatu. Fatahin ya zo. To fatahin da ake nufi ba fatahin kuɗi ba ne ganin annabi. Shi ne fatahul akbar shi ake nufi. yawa shi ake nufi wa azana lahu sallallahu alaihi wasallam fi talqin al-halq sai manzon Allah ya masa izini to daga yau ka ba wa halitta dariqa bada an kana faran min mulaqat al-halq da yana gujewa mutane baya son zama wajen mutane saboda aikin da zai yi in ya shiga cikin mutane zai samu zai samu matsala to sai zama yana kaucewa mutane baya shiga cikin mutane saboda yawanci zunubi ne ke faruwa a cikin irin wannan tafiya. Da ya yi haka sai kuma manzala ya ce to ka koma kuma mutanen da kake gudu yanzu ku haɗu. Li ana cihim li itina ihi bi nafsi saboda lura da kansa. Wa adam iddi ayil mashe hati kuma kar ya dinga cewa shi shehu ne. A ya tafi bi adadin ila an waka lahu izn minhu yaqazatan har sai da izini ya zo masa a fili lama naman ba da bacci ba bi tarbiyatul khalqi yayi tuwa al'umma tarbiya alal umumi wal itlaqi baki daya wa ayyana al da ya ayyana masa wuridin da zai yi allazi ya liqanahu fi sanatin wanda zai laƙana shi a shekara ta 60 wa 90 wa mi'atun wa alfun dubu ɗaya ɗari ɗaya da arba'in da da casa'in da shida ayyana lahu sallallahu alaihi wasallam istighfaru manzo Allah ya ayyana masa istighfari was salatu alaihi da yin salati wa manzo Allah wayannan sune ainihin aikin al istighfaru was salatu ala rasulillahi sai da aka yi shekara hudu tukuna shekara hudu wannan astaghfirullah salati wa manzo Allah wannan su ne aka ba da farkon ɗariƙan tijjaniya a duniya sai da ya cika shekara hamsin daidai tukuna ka cika masa da la ilaha illallah an gane ko wa hadha kana al-wird fi tilka al-muddati haka wurbin ya kasance a wannan shekaru ila ra'ashmi atun kamula lahul wirda sai da aka kai shekara ɗari shine shekara dubu ɗaya da ɗari biyu daidai kaga shekaransa hamsin kenan kamula lahul wirda sai aka cika masa wurdin bi kalimatul ikhlas da la ilaha illallah fa inda haza anan ne tanazzalu lil khalq wal ifada sai ya saukar wa mutane ya dinga ba su fa'ida wai zaharu tsarikatu wastafada wal istifada ya bayyana musu tsarikan ya bada fa'ida wa hada wannan ba da ikhbarihi lahu bi ulwi maqami bayan ya bada labari an bada labari da ulwi maqami wartifai qadarihi irin matsayinsa da makaninsa da darajarsa wa makanihi da gurinsa wa barwa alayhi salatu wassalam manzo Allah sai ba shi labari bifadali hadal wuridi wannan wuridi in ka karanta ga abin da zaka samu wa qadari ga matsayinsa wa ma adallahu liman ahabbahu ga abin da in wanda ya karanta tsarikan wanda yake son ka ga abin da Allah zai masa min atba'ihi daga mabiyan shaujani wa hizbihi da jama'ansa wa sayati hadha insha Allah mubayyinan mufassilan fi babi za mu zo za mu bambanta maka mu nuna maka fasali babi babi yadda abin yake insha Allah to wannan shine za mu tsaya za mu shiga za mu ci insha Allah ɗariƙar tijjaniya har gobe waɗansu daga aina mawabi da sauransu jauhara sha ɗaya suke sha ɗaya ne ɗayan dafa ne wa almajiran shau tijjani saboda ƙarfinsu da yanayin irin abin da Allah ya ba su. To sai aka sa a karanta jauhara ɗaya don ya zamo ya kare al'umma baki ɗaya. Eh, bisa. To wannan shi ne abin da ya faru. Amma sha ɗayan shi ne na jauhara. Ɗayan dafa ne. To shi yasa ake yin sha biyun kawai. Wasu kuma sha ɗayan suke har gobe. Eh, wasu kuma suna haɗawa gaba ɗaya. Eh, insha Allah duk yadda abin yake dai za mu gani za mu ji kuma za mu ga yadda abin yake albarka annabi Allah ya fahimtar da mu ya ba mu ilimi albarka ya soyantar da mu ya samu daga cikin bayansa salihai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق أنا أشهد الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار الذي فلا تنتم له الأزل والأبد الزمن ومكانا مختلفة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد وأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين